الأفعال الخمسة هكذا الأفعال الخمسة نعم وتصول في إلي في المداري ويزول النون أكاشي المداري أكاشي ومن alamomin su guda uku ne kafin nunu din za a samu wawul jam'i wawul jam'i ko alifin musanna ko alifin musanna ko ya'ul mukhafafa wannan shi zai ba ka misalan su zama hanyar aljanna نعم mai wawun jama'a guda biyu ne
نعم misali a ƙur'ani ya zo tusirruna da wawu a tusirruna ko tu'uliruna a gane ko taf'aluna ko tu'uliruna da wawu sannan akwai yusirruna مم.
yusirruna da ya Na'am.
misali مم.
akwai tu'uliruna shi ma da ya Na'am.
kowanne su da wawu نعم a gane نعم to kaga mai ta'un da wawu guda biyu ne نعم sannan kuma akwai ah, kana ya akula ne kana ya akula ne ta'am نعم ya akula ne haka Mm.
mai alin tasmiya نعم ya akula ne نعم sannan kuma akwai ah, abin nan wannan ayin da ya zo da tasmiya ah, ya zo da tasmiya wannan aya Mm, yin dai bari in fitar muku shi مم.
misali ka ce yusubbuna نعم ka ce tusubbuna kaga me ta'u مم.
me ya'u ba نعم ka zo ka ce ya akulani مم.
ka sa ta ta ta akulani نعم kaga me alif din akwai me ta akwai me ya مم.
a gani sai me ya'u din guda daya shine ka ce ta akulina misali ta akulina مم.
Eh, ya kamata a a zihini karti mantiki ya zama misalan guda shida ne نعم misali a ce mai wau yana da ah, yana da ah, tusirruna tusirruna haka? sannan mai alif yana da ya akulani ta akulani mai yawon mukhazaba kuma yana da yana da ta akulina da ya akulina na a larabci babu ya akulina da ke babu sai zaman togo sai suka zama biyar alin kamfa da fata an gane yawa da shi ne shi ana nishi rufu'a ne da nono in ka ga nonon to shi marfu'i ne misali tusirruna tu'linuna tusirruna yu'linuna kowanne za ka ce filin mudari'i marfu'un da alamatu rafi'ihi sai ka ce annun nunun din shi ne alamar sa na rufu'a kamar yadda in ka ce ya zahabu wannan damma ta zamo alama ko yansu damma ta zamo alama to anan nunun ne ka gane sai ka ce li'annahu min al-af'al al-khamsa ko li'annahu min al-amsalat al-khamsa ma'ana an yi shi rufu'a da nunun ne saboda yana daga cikin wadannan al-af'al al-khamsa ka gane ai haka nan za ka ce ya akulani ta akulani kowanne fil mudari'i ne mafulu wa alamatu raf'ihi thubutun nun a gane kamar da ya akulani ya zo a cikin qur'ani kana ya akulani ta'am a gane kuma ana mishi ah, ana mishi jazama da cire wannan nun nasaba ma da cire wannan nun din misalin jazama fa in lam taf'alu na'am taf'alu a gani wannan nuna asali taf'alu nuna ya ka cire nuna saboda in din arzikin نعم fa in lam tafa haka nan wa in lam tu'minu wa in lam tu'minu ya ba مم.
asalin tu'minu na ne نعم ya ka cire nuna din saboda wannan in din نعم gane in din shi ne jazamansa yana zuwa da me da cire wannan nunun haka aina ma ta kunu asalinsa ta kununa ne نعم da ki aina ma din jazima ce ilaini sai aka cire wannan nuno din wa ma taf'alu min khairin ma din nan da ke jazima ce tana jazaman filai guda biyu sai aka cire nuno din na'am kowanne asalin sa ta kununa taf'aluna Mm.
sai ne aka cire ta saboda jazama kuma al- a- ana mishi nasaba kuma da cire wannan nuno din na'am zani wa illam fa illam taf'alu Walan- Allah yake wa lan taf'alu lan taf'alu da su ne Na'am.
asali taf'alu ne ya aka cire wannan nuno din saboda kuma alama na nasaba na'am Eh, shi kuma al-asmaul khamsa sunaye ne a a guda biyar wanda ana musu rufu'a da wau ana musu nasaba da alif ana musu jarra da ya'u wannan su biyar din min zaka min zaka min zaka zu in su batan abana wal famu haythu mim hal haythu mim min bana abun akun hanun kazaka wahanu Na'am.
akun abun akun abun hanun kazaka wahanu su ne su biyar din ka gane zu za ka ce zu a rufu'a za a nasaba bi a jarra abu a rufu'a aba a nasaba abi a jaba haka aku aba ahi haka na a- haka haka ku a a rufu'a fa a nasaba fi a jaba haka nan za ka zo hamu a rufu'a hama a nasaba hami a jaba shi kuma zu zabi ne misalin zu wallahu zul fadli a nan zu din khabar mubtada ne da ke khabar mubtada ya marfu'i ne sai samu wau ne nasaba kuma an kana zamalin za da ke anan zaɓin khabaru kana ne isim din kana din dalili ne musafir Na'am.
za ya kace an kana zamalin wa fawqa kulli zi ilmin saboda kullu din mudafun ne zi mudafun ilayhi Na'am.
gani to kamar wannan ne to anan sai muka takaita da waɗannan misalai misali rufu'a amarahum abuhu Na'am.
saboda fa'ili ne na amara fa'ili marfu'i ne haka mishi rufuwa da wau kada abuhu bila ajibu ba kaga abu fa'ili ne a amma haka mishi rufuwa da wau kada abuhu Na'am.
sannan nasaba da alif inna abana la fi dalalin ba inna harfun nasbi ne kamar da mutum zaka ci abana haka na inna abakum kad akhadha alaikum ba shi ma inna abakum waja'u abakum yani anan maf'ulun bihi na'am saboda waw din nan shine fa'ili na'am waja'u ja'a fi'ili wa fa'ili aba maf'ul yake maf'ul sai aka tsari waja'u aba abahu alani sannan majrur kuma da ya irji'u ila abikum Na'am.
da da ke ila harfin jarri ne ila abikum ila abikum haka nan misali wa fawqa kulli zizi haka nan kowanne daga cikin su ko akun din ne ko hamun din ne ko a ko ko abin nan din ne ko din ne kowanne in ya zama wajen rufuwa zai samu wau in ya zo wajen nasaba zai samu ali wajen jarra zai samu ya wannan shi ne irajinsa amma yana da sharadi wannan sharadin wayannan su duka su zamanto muzafu ne gabansu akwai muzafu ne wannan sharadi ne sharadi na biyu ya kasance na kisa ne ya kasance ma'ana an cire an cire mishi lamin dinsa in ya zama mujarradi da harafi ne za ka yi mishi kirari Na'am.
misali abin nan inna lahu aban shaykan na'am wanda inna lahu aban wanda aban din mansubun ne da fataha zahiri Na'am.
inna lahu aban kawai an ci an yanke shi da irin wannan to shi ne sharadin sa sannan kar ya zamo jam'i kar ya zamanto musakha na'am ya zamanto mukabba in ya zamo jam'i shi ma qala ikhwatun ikhwatun a gani qala aba'u na'am hakan zake masa irabi garda garda masa yana shi ne sannan a ƙarshe muna so mu yi irabin jamul mu'akkar sari na'am shi a wajen rufa zai zamanto yana gaba kamar yadda a qur'ani ya je musu at-ta'ibuna al-amiluna al-amiluna as-sa'ihuna al-raki'una wanda ayin irabin sa kabar ne li mubtada'in mahzuf na khabarul mubtada marfu sai aka jero da waw saboda menene suna wajen rufu'a ne aka jero su da waw Na'am.
haka nan wajen nasaba kuma innal muslimina aka kawo ya saboda ina da harfin harfin nasab Mm.
wajen jarra kuma wa kullil mu'minina lazim harfin jarra haka ce kullil mu'minina Na'am.
a gani to haka nake yanzu zai samu rufuwa a rufuwa wau Na'am.
zai samu a nasaba ya Na'am.
sannan kuma zai samu a jarra ma ya Eh, a jarra ma ya Eh.
sannan na jamul mu'annas salim shi yana samun yana samun kasara kasara ne da nasaba da jarra gaba daya misali asarafu in tasakum an yubaddilu azwajan ko Na'am.
an yubaddilu azwajan kaga yana da nasaba Na'am.
wannan na azwajan din sai yayi badali da shi sai yake muslimatin mu'minatin wannan wannan kasara Na'am.
alama ce ta nasaba Sana saba.
ko badali ko na'ati azwajan muslimatin Na'am.
muka mai da shi badal ne na azwaj ko na'atinsa Mm.
kaga kowanne na'ati na mansubi mansubi ne badali na mansubi shi ma Na'am.
mansubi ne to kaga wannan ala misali ne na nasaba kenan muslimatin mu'minatin Na'am.
misali kuma na jarra wa kullil mu'minati Na'am.
lamu din harfu jarri ya samu kalmun lil mu'min- lil mu'minati misali kuma na rufu'a kuma fa shine ah, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu Na'am.
إذا جاءكم المؤمنات وإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فالمؤمنات يا سامو ذم عرفوا Na'am.
kenan shi kasara za ka kawo a wajen nasaba da jarra sai ka kawo zamma a wajen rufuwa wannan shi ne za mu takaita a nan To alhamdulillah.
sai maganan ismin layin sharifu wannan Na'am.
yana buƙatar karatu mai yawa amma a takaice Na'am.
duk isim din da aka ce layin sharifu shine isimin da baya ɗaukan wasan biyu duk sunan da ka ga ba zai yi ka sa masa wasan biyu ba to shi ne layin sharifu Wannan Na'am.
ne babban alaman gane shi Na'am.
wannan ya koyo misali in ka same shi kuma za ka yi shi irabi da rufu'a da damma za ka yi shi irabi Na'am.
a wajen rufu'a za ka ce misali ja'a yaqubu yaqubu ismin layin Na'am.
kaga yaqubu kaga ra'aitu yaquba Na'am.
to in ka zo wajen jarra kuma ila yaquba shi baya samun wasanin kasar fasahansa shi ne wasanin sana kasar misalin sa misali wa auhayna ila ibrahima ila kaga Ila.
ibrahima wa isma'ila Na'am. Wannan wannan nasabar shi ne ibrahima Na'am.
wa ila Isa- isma'ila wa ila ishaq wa ila yaquba ne amma ka kawo fata mun gane amma rufuwa ka ba shi zamma nasaba ka ba shi fata jarra kuma ka canja jarran da fata alaman fata ta nan ba zai yi kace ibrahimun ibrahiman baka taba gani ba Na'am shehu.
ko ko ahmadu baka taba gani an ce ahmadun ba ka gane ha ko ahmadin ba ma'ana duk sunan da kaga baya karban wasu Ahmada.
shi isu layin shi kuma inda ka- kaga harfu jarri ko ya zama mudafun ilayhi ka bashi fata anan ana gane wanda ya iya larabci da wanda bai iya larabci Na'am.
misali an umara zaka ce Na'am.
an umara radiyallahu ta'ala anhu saboda umar bin isu ne layin sa Na'am.
saboda haka ba a sa masa wasa didi Na'am.
ba ka taba gani umarun a yanki umarun ko umarin ko umarin ba in ka gani sai dai amrun amran amran amrun munsarif ne Na'am.
amma umar gairu munsarif ne kaga duk isim din da la yusarifu ana nufi baya daukar masali guda biyu kuma irabin sa baya daukar masalin kasa maimakon masalin kasa kasara din sai ka bashi fata shine wanda ibn malik yake cewa wa jurra bil fatahati ma la yansari Na'am.
duk isim din da la yansari ne Amma da ana jarra nufi da- jama'a ne da fata Allah.
za mu taƙaita a nan Na'am.
takaitaccen dauran in to an ne saka musu da alkhairi da khalifa babana khalifa gwani sani to an ne saka musu da alkhairi da dukkan jami'an mu na zaru kudan da suka ba da alkhairi suka halarta Allah ya samu dace kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala idan ku himmar kudin ba ta ragu ba mu kuma muna nan daren sai aka shirya za mu fara kaddamar da daura saboda abin ne da yawa ba a ba a